ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka fatahul majid li sharhi kitab tauhid sati da ya gabata mun karanci fadan malam da yace qala al musallif rahimahullah wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana har zuwa karshen wannan babi har zuwa hadisan da malam ya kawo na wanda suke umarni bayan Allah madaukaki ya yi umarni a bauta mashi shi kadai ba tare da gwama bautar shi da wani ba sannan kuma ya yi bayanin haƙƙin mahaifa ƙarshen maganan malam hadisin da ya kawo na abi sa'idin abi usaid sa'idi shine muka karanta yau insha Allah za mu tashi kan faɗan malam da ya ce qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a kenan cika makon tafsirin wancan aya qala qala al-imad ibn kathir Allah madaukaki na cewa wa'budu Allah haka nan ku bautawa ku bautawa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku saki ku hada bautar shi da wani da wannan aya halau tana karantar da mu babi na tauhidi ma'anar la ilaha illallah قال العماد بن كثير رحمه الله محمد بن كثير وند رحمة الله تكار تبتا غري شيفدي أتكن تفسير ونا آية قال في هذه الآية يأمر تعالى عباده بعبادته وحده تكن ونا آية الله مدوككينا أمر نمبايش da su bauta mashi shi kadai la sharika la baya da abokin tarayya cikin uluhiyar shi da rububiyar shi da asma'in shi da sifatin shi Allah baya da abokin tarayya fa innahu al-khaliqur razzaq kuma Allah madaukaki shine mahalicci mai arzutawa ba wanda zai kirarin shi yake halitta kuma ba wanda zai kirarin shi yake arziki shi yake arzutawa ya kasance sababi na arziki amma arziki daga Allah ne wanda kuma ya ce iya arzitar da mutum to ya yi kirari da wani abin da Allah maɗaukaki yake banta da shi shi ma ya zama wani Allah daban ban da Allah wanda ya zama to na gaskiya almun'imu almutafaddil wanda ya zama to shi ke yin ni'ima kuma shi ke da falala ya bada ta gabayi ala khalqihi absa bayan shi fi jami'il halat a cikin dukkan haloli da yanayi wa huwa almustahiqqu minhum an yuwahhidu shine wanda ya cancanta daga gare su su kadaitar da shi da bauta wala yushriku bihi shay'a kadda su sada su gama bautar shi da wani ko wane ne malaman usul suna cewa idan nafi ya zo a cikin siyaki na nakira to wannan hani ya game komi da komi komi shi yasa wala yushriku bihi shay'a min min makhluqatihi na abiban da Allah madaukaki ya halitta intaha anan magana ibn kathir ta kare قال وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة وأن آية إتتي أكي متى تاكي وأن أكا سنيا mata. ayoyi haƙƙi guda goma fi ba'adin nusakhi al-mu'tamida a cikin wasu kwafi wanda ana dogaro da su min nusakhi hadal kitab na daga kwafi ko kuma asalin wannan littafi taqdimu hadhihi al-aya ala ayati al-an'am akwai gabatar da wannan aya absa ayal an'am ولهذا قدمتها malai yace dalilan haka anan nima na gabatar da ita limunasabati kalami bin mas'ud al-ati domin dacewa da wannan aya da magana ibnu muhammad abdullahi dan mas'ud wanda za ta zo li ayatul an'am ga ayatul an'am li yakuna dhikruhu ba'daha ansab domin ya kasance ambatan maganar da abdullahi dan mas'udi ta yi bayan ambatan wannan aya sai ta zamanto maganar shi ta hidacewa qala al-musannif rahimahullah wanda ya wallaha littafin wannan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi yace wa qawluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن آية اتشعك تمت حقوق العشر حقوقي قداغوما وأن الله مدوكك يا أنبتا أتشون وأن آية akwai haƙoƙi na shi sannan akwai haƙoƙi na abiban halitta farko Allah maɗaukaki ke cewa ya umarci manzon shi sallallahu alaihi wasallam qala Imad bin Kathir rahimahullah Muhammad bin Kathir wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ke cewa ya ƙulu ta'ala li nabiyihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki na gaya wa annabin shi da manzon shi Muhammad wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi. Ƙala ƙul li ha'ula'il mushriki ka cewa wa'annan mushrikai allazina abadu ghairar Allah wanda suka bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki wa harramu ma razaqahumullah suka haramta abinda Allah maɗaukaki ya arzuta shi. suka ce wannan haramun ne bayan Allah ya halitta musu shi ai halummu wa akbilu ku tattaro ku huskanto ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangiji ya haramta a kanku ai aqussu alaikum in ba ku labarin abinda Allah ya haramta muku ba kama abinda kuka haramtawa kanku ba ma harrama rabbukum alaikum haqqan kuma wannan fada ce ta gaskiya la takharrusan ba kama kama ba da kwashe kwashe takharrus abinda zaka kama can ka sake ka kama can kai ta lalube wala zannan kuma ba zato bane ba bal wahyan minhu wahayi ne daga Allah madaukaki wa amran min indihi kuma umarni ne daga wurin shi shine Allah tushriku bihi shay'a kadda ku saki ku hada bautar shi da wani ku tsarkakar da shi da bauta wa ka'anna fil kalami mahzufan malam yace kai ka ce a cikin wannan magana akwai abin da aka shahe shi dalla alaihi siyaqu wanda salon wannan magana ta yi nuni akan shi taqdiruhu shine gaba kaddara shi wasakum Allah tushriku bihi shay'a Allah ya muku wasiya kadda ku sake ku hada bautar shi da wani walihada qala fi akhir al-aya dalilan haka Allah madaukaki ya fadi a cikin ƙarshen wannan aya zalikum wasaqum bihi wannan da shine Allah madaukaki ya muku wasiya intaha qultu malan yace fa yakunu al-ma'na harrama alaykum ma wasaqum bi tarkihi Allah ya haramta a kanku abin da ya muku wasiya da barin shi min al-ishrak bihi da saba mishi wa fil mughni ya zo a cikin mughni libni hisham fi qawlihi ta'ala a cikin fada Allah madaukaki da yace Allah tushriku bihi shay'a sab'atu aqwal yace akan wannan magana akwai maganganun malaman tafsiri guda bakwai ahsanuha mafi kyanta هذه الذي ذكره ابن كثير وانا ابن دا محمد بن كثير يا يا يفدي kuma na daga cikin manya-manyan malamai na hadisi na tafsiri da hadisi wayalihi ubayyinu lakum li Allah tushriku kuma na biye da shi bayanin cewa zan muku bayani lakum zalika li Allah tushriku ya biyo bayan cewa zan muku bayani da wannan kada ku sake ku hada bauta Allah da wannan Allah fa huzifatil jumlatu min ahadihima sai aka shahe jumla daga ɗayan biyunsu wahiya wasakum ita ce na muku wasiya wa harful jar wa ma qablahu min al ukhra harafi na jar bima bihi kin wannan ya koma da jumla ta wadda ta zamanto wadda aka shaya ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلنا هكا مشركي كو أهل الكتاب إذا أن تنبيسوا جمد أبن دمزو صلى الله عليه وسلم هيك تيمسوا قالوا سيستي يقولوا اعبد الله ولا تشركوا به شيئا ذات أي تايك كبوتاوا الله كدك سكي ku hada bautar shi da wani watruku ma ya kulu aba'ukum ku bar abin da mahaifanku suke faɗi na cewa Allah Allah ne lata Allah ne uzza Allah ne uzair Allah ne ko isa Allah ne ko maryam Allah ne ku bar wannan kama qala abu sufyan li hiraqal kama yanda abu sufyan ya cewa hiraqal ولهذا إذا سئلوا أما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهذا هو الذي فهم أبو سفيان wannan shine abinda Abu Sufyan ya fahimta da wannan aya wa ghayruhu da wani shi min qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahum game da fadar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu qulu la ilaha illa Allah tuflihu ku ce la ilaha illa Allah lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah to ku rabbanta inda kun haɗu wannan kuma kun aikata to za ku rabbanta wannan kuma lokacin da ya tattara ashirashi lokacin da Allah maɗaukaki ya umarce shi wanzir ashirata kal aqrabi Allah ma manzala sallallahu alaihi wasallam ya tattara dangin shi sauran qurayshawa yace yanzu in na ba ku labari ga wasu mayaka nan za su zo su kawo muku yaki da jijjihi kun kun gaskatar da ni suka ce ai ba mu taba sanin ka da ƙarya ba ya ce to ku saurara ni wa manzo ne daga Allah nan kuma ku ce la ilaha illallah idan kun faɗi wannan kun rambanta a nan mushrikai ƙurayshawa saboda tsoron mulki ya kubce musu da matsayi a wannan lokaci ba su yarda ba suka karetar da shi sai ɗan kaɗan suka yi imani shine watruku na qauluhu fada shi da yace wabil walidaini ihsana hakanan Allah ya muku wasiya da ku kyautata ga mahaifa kyautatawa ihsanan nan sai zamanto masdari ne saboda gwada ƙarihin haƙƙinsu qala al-qurtubi imam al-qurtubi yake cewa al-ihsanu ila al-walidain kyautatawa ya zuwa ga mahaifa birruhuma shine yi musu biyayya a cikin abin da ba saban Allah madaukaki ba domin dole a yi kaidi a kan cewa abin da ba sabo ba zala sallallahu alaihi na cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa hifzuhuma da kiyaye su wasiyanatuhuma haka nan dai da kiyayewa da kulawa da su wa imtithali awamirihima da koyame da abin da suka yi umarni wa izalatir riqqi anhuma da gusar da bauta daga gare su inda a ce bayi ne kai mutum kuma ya samu halin da zai ɗiyautar da su to ya gusan musu da wannan bauta wa tarkul as-sultanata alaihima kuma dabara dabarun gwada musu iko ko da dai kai shugaban kasa ne ko sarki ne game da mahaifanka ko kai wani babban ma'aikaci ne ko mai kuɗi ne baka da haƙƙin da za ku gwada musu mulki da dai abin da ya zamanto na haƙƙi ne na Allah qala wa ihsanan waɗanda ya ce wa bilwalide ne ihsanan nusiba alal masdariya an nasabce shi ne akan farawa da magana cewa ya zo daga farko wa nasibuhu fi'lun mudmar fi'lin da ya maida shi mansubi fi'li ne wanda ya zamanto boyayye min lafzihi daga lafazin wannan masdar taqdiruhu ana kwatanta shi wa ahsinu bil walidaini ihsana sai ku kyautatawa game da mahaifi mahaifa kyautatawa wa qawluhu wala taqrabu wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum mala yace Allah madaukaki na cewa kadda ku kashe diyanku saboda tsoron talauci mu muke arzuta su da ku mu muke arzuta ku da su na arziki daga Allah maɗaukaki ne kai mai iyali mai gida Allah maɗaukaki ya sanya arzikin iyalanka ne a hannunka a hannunka in ba haka ba ba naka bane ba Allah maɗaukaki na gudanar da arzikinsu ne a hannunka da kai da su kowanne Allah maɗaukaki yake arzutawa mala yake cewa al-imlak al-faqr shine talauci haka kuma na daga cikin kashe ‘ya'ya tsoron talauci abinda turawa suke rayawa mutane musamman ma musulmi kan cewa idan kuka aihu da yawa ai ba za ku iya ciyar da ɗiyanku ba ko kuma a'a a zo a yi ta ƙoƙarin ganin cewa an rage haifuwa mutum ya ƙayyade haifuwa ya ce a ne daga ɗa biyu ko ɗa uku ban na ƙara haifuwa wannan duka na daga cikin sababi na tsoron talauci wannan hana haifuwa Allah maɗaukaki ke cewa kadda ku kashe ɗiyanku saboda tsoron talauci wala ta idu banatikum kadda ku yi kashe ɗiyanku mata domin a jahiliya da zarar a aihawa mutum mace to hankali shi ya tashi iya ganin cewa babu abin da yi wannan kumya da larura a ce a aihawa mace shi sa Allah maɗaukaki da hikimar shi ta san ta zan da musulunci ne ‘ya'ya mata suka sami ‘yancin rayuwa in ba haka ba da kashe su haƙi bal a ɗan lokaci kaɗan ba a wuce ba shekara ɗari biyu da wani abu a horon shi an yi ƙasai da mata shekara tana da dubu da ɗari takwas da ishirin da kusan biyar a horon shi an sai da mata cana sun ɗauki doka a parlamentinsu assembly anya aka yi ta tattaunawa wai mace mutunci ko kuma aljani ce ba ka gani ma musulunci ya zo ya ba mace yanci kuma wai sai ga shi yanzu turawa da suke bin suna cewa an takewa mata yanci an takewa mata haƙƙi na'am Allah madaukaki yake cewa haka nan kada ku yi kashe ƴaƴan ku mata khashiyatul aila tsoron talauci wal faqr fa inni raziqukum wa iyyahu sani cewa ni ne nake arzuta ku da su wa kana minhum man yaf'al zalika bil inath akwai daga mutane wanda suke aikata irin wannan da mata wa dhukur kai hadda maza ma khashyatul faqr ba dan komai ba saboda tsoron talauci zakarahu al-qurtubi imam al-qurtubi ya ambaci wannan tafsiri wa fi sahihain ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an ibn mas'ud daga Abdullahi dan Mas'ud maganar malam ta zo ta ya ce ya jinkirta wannan magana Abdullahi dan Mas'ud ta dace da wannan aya saboda za ta yi dacewa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa qultu ya Rasulullah nake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne mafi girma qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa shine ka sanyawa Allah madaukaki wata kishiya alhali shi ya halicce ka ya halicce ka ka rungumi wani ka ce a'a shi ne allanka ƙultu sun ma'ayyu nan babu abin da ya yi zunubi a rayuwar mutum kama a duniya ya yi shiraka ya tara bauta Allah da wani Allah kuma idan ya mutu a kan wannan shi ne zunubin da Allah baya gafarta mutu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da zaka yi in dai koma bayan shirka ne to iya kalkashin mashi'a in Allah madaukaki ya ga dama ya gafarta ma in Allah madaukaki ya ga dama ya so ya azabtar da kai amma in shirka ce mutum ya ga mutu da daidaita to Allah bai ya saurarawa mushriki qultu thumma ay Abdullahi dan Abbas abdan Mas'ud ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bayan shirka sai mene qala an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak ka kashe ɗanka tsoron ya ci abinci tare da kai ƙultu sun ma'ayu sannan mene ƙala an tuzani bi halila tijarika shi ne ka yi zina da halattaccen makwabciyarka matan makwabci kuma ita halakci a gare shi matar shi ce kuma ka zo ka kewaye ka yi ka zina da ita ko ka yi zina da ita wannan na daga cikin manya-manyan kaba'irai na'am sun matala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan dalilin mene dalilin asalin makwabci mai amana ne aksan shine zai kare ka daga dukkan abin da zai zamanto sharri ne kuma ya zayo ma duk abin da ya zamanto wannan alkhairi ne idan ya zamanto iya zambata ka kaga ya kasance muciyin amana sun matala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya karanta wannan aya wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq na daga cikin wanda za su gaji aljannal firdaus sune wa'annan Allah wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar sune wanda ba sa bautawa Allah tare wani Allah tare da Allah kinan ba sa shirka wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah sannan ba sa kashe ran da Allah madaukaki ya haramta a kashe ta illa bil haqq sai abin da ya zamanto shari'a ne na gaskiya shari'a ta bada umarni ya kashe a kashe shi kisasi in ba haka ba to ba a kashe rai in dai ba ta yi kisa ba shi ma kisa na da gangan fadar Allah madaukaki da yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana kadda ku sake ku kusanci alfasha alfasha asalinta dukkan abin da ya zamanto mummuna ana ce mai alfasha sai dai kuma zina sai ta hirin shayi a kanta minha wa ma batan ma zahara minha wa ma batan alfasha na abin da ya bayyana kuma da abin da ya boyu kadda a kusanta ba ka gani Allah da ya tashi magance al'amarin zina ba wai a yi ba ma a kusanta na daga kusancin zina kallon abin da zai tada wa mutum shawa sawa'un na hoto ne ko kuma na mata ne karara ko abin da ya kama da haka qala ibn atiya muhammad bin atiya rahimahullah yake cewa nahyun amun an jami'i anwa'il fawahish kalkashin wannan aya akwai hani gamamme na dukkan dangogi na alfasha wahiyal ma'asi sune sabo wa zahara wa batana da bayyana da boyuwa halatani tastawfiyani aqsami ma ja'alata lahu min al-ashya kina hali ne guda biyu wanda suka suka kumshi dangogi na abinda aka sanya su min al-ashya na dangogin abubuwa intaha wa qawluhu da fada Allah madaukaki da yace wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq kadda ku kashe ran da Allah madaukaki ya haramta sai da gaskiya ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an ibn mas'ud radiyallahu anhuma anhu daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi marfu'an ya dangana wannan hadisi ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah illa bi ihda thalathin الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة زال صلى الله عليه وسلم أنا تيوى jinin ɗayan musulmi wani musulmi bai ya halitta wanda ya tabbata lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma ya tabbata lalle Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah illa bi ihda salat sai ɗayan abubuwa guda uku a wannan lokaci ne jinin shi ya halitta asai buzani ma'auraci wanda ya yi zina mazinacin mai gida wanda ya taba aure ya yi zina to wannan jehe shi ake har sai ya mutu wannafsu bin nafs da wanda ya kashe rai da gangan ran musulmi da gangan ya kashe shi ma ran shi wannan kashe shi ake wa tariku lidinihi da wanda ya bar addinin shi ya ridda shi yasa ce al-mufariq lil jama'a wanda ya rabu da jama'an musulmi ya tare da su ya yi ridda ya ƙaurace musu ya ta yi to wannan shi ma jinin shi ya halitta inda shari'a fa ta musulunci tana doka ta Allah tana yi man zuga mutane suna nan ridda kana ganin su bayan da za ka yi da su saboda ba ka da haƙƙin kai da za ka ɗau doka a hannunka ba ka ba ka iyawa ƙauluhu zalikum wannan abin da aka ambata wasakum bihi shine abin da ya muku wasiya da shi la'allakum ta'qiluna ba don komai ba saboda ku hankalta qala ibnu atiya ibnu atiya yake cewa zalikum isharatun ila hadhihi almuharramat nuni ne ya zuwa wannan abiban da aka haramta wal wasiya ita kuma wasiya al'amrul muakkad al muqarrar ita ce abu wanda aka tabbatar da shi al muqarrar wanda aka dai nace akan shi aka tabbatar da shi wa qawluhu la'allakum tuflitaqiluna la'alla litta'lil wannan ba dan komai ba saboda in an kawo ta saboda illa at-ta'lil ko tafsiri ai inna Allah ta'ala wasana bi hadhihi al-wasaya Allah madaukaki ya mana wasiya da wa'annan wasiti lina'qilaha domin mu hankalce ta anhu cewa daga gare shi ne wa na'amala biha kuma mu yi aiki da ita wa fi tafsir tabari ya zo a cikin tafsiri Imam tabari rahimahullah al-Hanafi zakara awwalan la'alla la'allakum ta'qiluna thumma tadhakkaruna cewa la'alla domin ku an ku hankalta sannan kuma ku yi tintini thumma tattaquna sannan kuma ku ji tsoron Allah madaukaki li'annahum idza aqalu zakaru domin idan suka hankalci umarnin Allah to za su tuna su wa'azu fa idza tadhakkaru da zaran sun tuna to khafu wattaqu za su ji tsoron Allah kuma su kiyaye قوله ولا تقربوا مال اليتيم ina ga lokaci yayi eh kuma har ya dada sosai ina ga muna iya tsayawa a nan insha Allah sati da zai gabata sati mai zuwa insha Allah sai mu sai mu ciki da wannan abinda muka wuce da Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk